بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم da sake haduwa a turmi na biyu a wannan yammaci na ranar Juma'a 22 ga watan Zulhijja shekarar Hijira ta 1445 ne da 18 ga watan Yunin miladiya na shekara ta 2024 daga wannan aji namu na faslul Sheikh Al-Albani lil usul inda muke karatu na daura a cikin littafin tafkiratul muta'allimina bi nu'util ulama'ir rabbaniyin wallafar Dr. Muhammad Sani Umar Rijalle muhafizahullah muna mai karatun take da siffofin malamai na kwarai wannan shine darasi mai lamba ta tara insha Allah a cikin wannan jirin giya muna magana akan misalan malamai waɗanda suka gwada a aikace tawalu'unsu muna kan abinda aka ambata game da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mun ji cewa ya koyi riwaya a gurin al-Imam Abu al-Hajjaj Yusuf Ibn Zaki al-Mizzi malamin nan cikin zakakuran malamai a zamanin su Allah ya gafarta musu gabaki daya sai malai yake cewa wa min al-ma'lumi anna Abu al-Hajjaj al-Mizzi qarinul Ibn Taymiyyah abu ne sananne cewa shi Mizzi tsaran Ibn Taymiyyah ne wayin kana akbara min Ibn Taymiyyah qalilan ko da yake ya dan fi ibn taymiya shekaru kadan walakin nahuma fi idadil aqran amma ana lissafa sa matsayin tsararraki kuma zalika faqad az'ana lahu shaykhul islam ibn taymiya fi ma'rifati alhadith wa rijali idan kai ibn taymiya ya ya risna gaban izzi wajen sanin hadisi da mazajen hadisi yadda ibn taymiya yana gaba da shi a zunzurutun ilimi amma a wannan fannin fanni ne da shi kuma ya fice a kansa hakaza kana rabbaniyuna malam yace haka malamai na ilimi suke malamai na kwarai wa min tawadu'i shaykh al-islam ibn taymiya fil ilmi wastifadatihi min nadhirihi abul hajjaj al-mizzi fi ma yata'allaqu bil hadith wa ulumihi daga cikin tawalu'in ibn taymiya da kuma yadda ya dage wajen cin moriyan abin da zai samu na ilimi a gun tsaran sa dinnan wato irin mizzi abin da ya faru ta fuskar abin da ya shafi ilimin hadisi ma zakarhu ibnu qadi shuhba kaji wani shi ma ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar ibnu qadi shuhba shi ma sa'a ne na shekaru da shi da da shi da wannan ibnu qayyim a wannan makaranta ta su da su ibnu kathir duka sauyin juna ne ɗaliban ibnu timiya ne id qala fi tarjamati abul hajjaj al-mizzi yace wa qala ibnu hijji taghammadahu Allah bi rahmati qala li ba'du ashabi wani cikin ɗalibansa ya ce mini wa ahsabuhu wa ahsibuhu ibnu kathir sai ina tsammanin ibnu kathir kaga ibnu kathir daga cikin khasatu tullabi abul hajaj mizzi kuma sirikin sa yana auren yarsa mai suna amatur rahim bintu yusuf ibnu hajjaj ita ma wata malama ce mamata ma wata malama ce abu mizzi yana daga cikin abin da aka fara tarihin sa cewa duka ƴaƴan shi da mutanen gidan shi duka bai rangwanta masa ba sai ya tabbatar sun yi malanta sun yada alqur'ani duk majalisin da yake da su yake tafiya sun zama malamai idan haka ita wannan mata tashi ma tana da makaranta irin ta matan aure mata aure da yawa sun haddan Qur'ani a wurinta kuma in ya gaji wajen rubutu sai ya mika mata alƙalami sai ta shifta tana rubutawa malama ce waliya tana daga cikin mashahuran masu harkar ilimi a zamanin ta Allah ya gafarta mata ta haifi ya malama ta ba kuma malami su haka suke a zamanin su ba irin zamanin mu bane zamanin su ba da bambanci ba sosai ba kuma su ba na baya ne ma ba ƙarni na takwas na tara ya ce ra'aituhu fi jinazatin na ga ibnu na ga mizzi a wata jana'iza an je wata jana'iza wa ibnu taymiya yukthiru min su'alihi amma ya ta'allaqu bil hadith a wajen jana'iza ana jira a kawo gawa ko ana jira a rufe ta ba sa fasa harka ilimi sai ka ji ibnu taymiya a wajen yana tambayin mizzi wasu masail wa huwa yujibu bi sukunin wa tu'ada yana amsa mishi a natse da kuma bi a sannusan suna magana irin ta mutunci da girmamawa a natse suna girmama junansu wa akhbara tajuddin subki allika ibnu taymiya bi ala'id-din al-baji ibnu taymiya ya gamu da ala'ud-din al-baji sai ya gwada mishi girmamawa sune shine ali ibnu muhammad kaifa kana shaykhul islam ibnu taymiya yujilluhu wa yu'azzimu ya dinga girmama shi yana kambama shi walam yajri baina yadayhi bi lafzatin ibn taymiya bai faɗi ko kalma a gabansa ba sai ya rufe bakinsa ya shiru fa akhadha alauddin yaqulu sai malamin yana cewa takallam nabhath ma'ak malam ka kawo mana wata mas'ala mana a tattauna ibn taymiya yaqulu mithli la yatakallamu bayna yadayk yace a ai algata malam wane ne ai ba sai ne magana ba ana wazifatul istifadatu minka mu dai ji fa'ida a gaban ku tawalu'un kenan fa to kaji tawalu'un malamai yanzu an lissafa mana malamai abral usul sai kuma aka dawo kan mu kuma zamanin mu me abubuwan da muke yi waɗanda suke yin suke cin karo da ɗabi'ar tawalu alamun rashin tawalu shine ce as-suluku al-munafi lit-tawadu ga wasu halaye waɗanda in dai ka ganka da su to kai kokari ka gyara ɗabi'arka akwai alamar ƙarancin tawalu tare da kai ثمة سلوكيات منافية للتواضع يتسب بها بعض المنتسبين إلى العلم وطلبه منها أقول سحالة يوان دا سكا سكي أتكنسو باب ألامر واتو توالو kuma za ka ga wasu daga cikin ɗaliban ilimi da masu danganta kansu ga ilimi suna ganin ana ganin su da wannan halaye na ɗaya daga ciki akwai alhirsu ala sadara kwaɗayin a ce ka zama gaba gaba kwaɗayin a baka majalisi kwaɗayin shegen kwaɗayin a gaice ka wa'azi wani ma shi yake nema a gayyace shi ko a bashi aran mumbari ko a bashi wurin da zai karantar ko yana so ya marmarin shi ma a ji labarinsa ko yana so a sa shi limanci ko furi hudu ba ko a daura shi kan mumbarin wa'azin mako duk dai irin waɗannan halayen idan ga gaba gaba yana yana yana zakewa yana zakewa dole sai an san da shi ya ki bari lokaci yayi to wannan dabi'a ce da ke alamta cewa babu tawalu a zuciya hubbu sadara والحرص عليها والسعي لتحصيلها سن ashiga gaba san a sani da ƙoƙarin nuna a sanin da kuma yin ƙwazo don a san da kai ba kai aka ba MC ba kai marmaza ka shiga da an je makabarta kafin a san mai ake ci ka fara wa'azi da an zo ana neman limamin gawa ka shige gaba liman bai zo ba ka ce za ka iya ha ana cigiyan wane ne zai iya mukabala kafin ma a ayyana ka daga hannu ba a garinku ake ba ka tashi daga wani gari ka tafi wani gari ka ce a saka ka duk wannan alama ce ta babu tawalo a tare da kai haba jama'a mutane su dinga bi a hankali mana don Allah yace a munafil litawadu'i alimin aw talib ilmi wannan yana kore ma wato yana kore tawalu'un malami ko dalibin ilimi أخرج البيهقي في كتابه المدخل إلى السنن الكبرى عن أبي عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد أبو عاصم النبيل أنا تمش النبيل نسبه دا نبل إنشواتو ينا دا حالا ينقل شين أكتب ترانا سنة بنا أقبا مالا منسكو سفيان الثوري sai giwa za ta wuce duk ɗalibai aka tafi kallon giwa sai shi kaɗai ya saura sai ce anta nabil kai ka san ciwon kanka kai yaro ne mai hankali to shi ma malamin imamul bukhari ne ko yana daga cikin manyan malaman sa cikin dabaka ta farko yake cewa samitu suyan thauri wa qad hadara majlisahu shabun min ahli al-ilm wa huwa yatara'as wata rana a majalisin imamu shafi imamu suyan thauri wani matashi irin yan bana bakwai da ake cewa ko ustazai wani mai hamasa yazo yana gwada cewa wa huwa yatara'as yana ta jiji da kai yana ta ƙara daga babbar rigarsa yana fankama wa ya takallamu yana ta surutu ya takabbaru bil ilmi yana bada labarin irin ilimin da Allah ya bashi alaman huwa akbar min yana ta mutane girman kai da jiji da kai qala mai bada labarin yace fagadi ba sufyan wannan da jiji malami sai ya fushi wa qala yace lam yakun salafu hakala yace kai shiga taitayinka mu nan ɗan salafiya ne ba haka magabata suke ba kana ahaduhum la yadda il imama babu wani a cikinsu da yake kurin shi malami ne wala ya jirisu fi sadri ba wanda yake zuwa ya zauna a gaba in ba ce zai zauna ba hatta ya tuluba hadal ilma hatta ya tuluba hadal ilma sai ya nemi wannan ilimin na sana sai shekara talatin yana neman ilimi wa anta takabbaru ala man huwa asannu minka kai kana rashin kunya ga wanda suka girme ka mu yanzu har mutane magani suke wai a ce wane ya girme ka wai bid'a wai babu ruwan ilimi da shekaru haka lalacewar da muka yi ta kai ga haka zaka ji ƴan masu ƙananan shekarun cikin mu suna kokarin kare rashin hankalinsu da ƙuruciyarsu da cewa ai ba ruwan ilimi da shekaru to wannan yana ƙara tabbatar da abin da ake faɗa a kansu ne to ya ƙara tabbatar da cewa lallai ba su san ciwon kan ilimi ba ya ce wa an takabur alamahur a sannu minka ƙum anni su yana sai ya ce tashi ka ban makarantar nan wala araka tadlu min majlisi kan na ƙara ganin ka makarantar ya kore shi kawai ya sallame shi kai ya bata musu makaranta da mugun tunani wayabdu malam da sani ya ce ga alama anna hadha shabun wannan irin matasan nan ne kana ya ishi marhalata murahaqatin ilmiyati yana rayuwa a matakin murahaqanci adolescent na ilimi bana 17 bana na balaga baba na balaga a wannan matakin yake zanna nafsahu fawqan nasi ilman wa ma'rifatan kasan dole yake matashin baba na balaga sai dauka yafi kowa wayo yafi kowa hankali yafi sanin yafi kowa sanin duniya yanzu da haka ƴaƴanmu da kannanmu haka suke mana kallon ai mu san duniya ba kuma mataki ne suke akai yanzu kana da kanne ko yaya da kai ga musu kudin makaranta ko kake kula da su ko kai ne malamin sai ga suna maka kai wani ba kauye ne kai ba ka da wayo kai baka san dawar gari ba in ka faɗi magana ma su dinga maka dariya kai kuma kana ganin su abin tausayi abin a san yadda za a yi alkinta su kan su lalace ba ka ake fama da su ba musamman yara yan SS1 SS2 SS3 waɗannan tabaka da yan 100 level waɗannan da irin wanda suka hada ce zuwa 45 ɗin da haka suke zama sai ka ta haƙuri da su mazansu da matansu in kana da irin wannan shekarun sai ka ta janta a jiki kana mata nasiya kana ta addu'a za ga ta fara ja'in ja da uwarta in uwar ta yi kwalliya ita ma ta yi uwar ta yi magana ta mayar tana ganin kamar sa'a saɗe sau ta ga ƙirjinta ya ɗago haka to haka dai wannan shekaru ne akwai su a rayuwa akwai su kuma a ilimi wannan matakin na an baro jahilci dafa'an kuma ba a ƙarisa inda ilimi yake ba ana kan rigar tsakani ana to zalla arafin ilimi to wannan lokacin sai an ba a hankali yace a fasara yata yatazaharu fi majlis ath-thawri bil ilmi war riyasa fihi sai yana bayyana kanshi yana tinqahu ma wujudi man huwa akbaru minhu sinnan wa ilman fi majlis nafsi ga wanda suka girme shi ilimi suka girme shi a shekaru a wajen wa yakfi wujud ath-thawri nafsuhu fil majlis nafsihi fil majlis ya ishe ka kasancewa shi kanshi sauriya cikin majalisar ai falam ya tahammal ya tahammal sufyanu qillata adabi sai malam sufyanu ya kasa jura wannan rashin ladabin fa arada ta'dibahu bil qawli wal fi'li shine ladabta shi da magana da kuma aiki fazajarahu ya mai tsawa wa allamahu kaifa kana ulama usalafi yatawadu'una fil ilm ya san da shi da malaman da suke wala yatasaddaruna al majalisa hatta yaqimu radahan min ad-dahri tawilan ba sa zama a gaban makaranta sai sun yi tsawon zamani fi talabil ilmi suna koyon ilimi wa marasa fi suna gogayya da ilimi sun makama sauri bi tarri majalisi ta adiban lahu wa taqri'a sannan ma ya kure shi ce ban masa majalisin sa rubbama da al hirsu ala tasadduri war ri'asati ila takabburi ala al akharin so da dama san shugabanci da san malanta takan sa mutun yayin sauran girman kai ya dinga ganin kowa bai isa ba ya daina gaida kowa ya daina halartar majalisun kowa wani ma ya daina bin kowa sallah ko ya zo wajen tahajjudi yana kirga kurakuran limamai ko ya zo gurin huduba yana kirga kurakuran nahwu duk irin su ne ba wa izhari fadli nafsi ala nasi da kokarin sai yana cewa shi yafi sauran mutane falala wa nisbatil akharina ila al jahali da yawan danganta sauran mutane ce duk jahilai ne sai ce ai duk mutanen wuri kaza ko mutanen gari kaza ko makanta kaza duk jaye ne ba abin da suka sani saboda kai an ki da shi ko saboda kai an ki saka karatun shi a gidan tibin wannan tashar ce ai duk duk jahile ne masu karatu a sunna tv saboda sunna tv ba san karatun shi a wannan ai ba daidai bane ko duk mutanen gari kaza ko duk wanda ke saka tafsirin sa a gidan radio kaza jahilai ne kaje yana tuhuman mutane da jahilci fa yadhunnu annahu idza tanaqqasa ghayrahu irtafa'a huwa tsammanin shi in ya kwashe girman wani to sai shi ya zama yayi sama wa idza jahalan wa idza jahalan nasa bana fadluhu alayhi kuma da sanda yace su ana jahilai ne sai shi a gafalar shi ta bayyana yaqulu al-hafiz ibn rajab bin al-hanbali a cikin littafin fadlu ilmi salaf ibn rajab yana cewa wa amma man ilmuhu wannan ma dauri ne ghairu nafi'in falaysa lahu shughlun siwa at-takabburi bi ilmihi 'ala an-nas duk wanda ilimin shi ba mai amfani bane zaka ga ba shi da aiki sai yiwa mutane girman kai wa izhari fadli ilmihi alaihim da kokarin bayyana cewa yafi kowa ilimi wa nisbatihim ila al-jahl da yawan cewa su jahilai ne wa tanqusihim da yawan kwashi girman mutane liyar tafi abi zalika alaihim wai dan ya samu girma wa hadha min aqbahil khisali wannan daga cikin sababi mafiya muni wa ardaha mafiya rashin kyau wa rubbama nasaba man kana qablahu min al-ulama ila al-jahli was ghaflati was sahwi wani lokaci ma waɗanda suka rigaye shi ko wanda suka wuce shi a zamani sai ta danganta su zuwa ga jahilci da gafala da wauta ko rafkannuwa fa yujibu lahu hubbu nafsi daga nan sai ga yana yawan san kanshi wa hubbu zuhuriha da sanya bayyana kanshi wa isana dhannihi biha da kyautawa kanshi zato wa isa'atan dhannihi biman salaf amma yana nuna wa kowa zato shin ya kuskure yana so a bi shi a hankali amma ba zai iya bin kowa a hankali ba shi yana so a bashi uzuri ba zai iya ba kowa uzuri ba shi yana so a mai mudahana ba zai iya kowa mudahana ba yana so a ce mai shek yana so a ce mishi allama yana so a ce mishi akarmakalla shi ba zai ce kowa haka ba yana so an ambace shi a nuna ya iya shi ba zai ambatan kowa ya nuna ya iya ba kanshi kawai ya sani dan ananiya ne waya qul badruddin ibnu jama'a a cikin tadhkiratu sami ibnu jama'a yana cewa wala ya kusa bihi al'agaradar duniyawiyya kada mutum ya nufaci duniya da iliminsa min tahsilin riyasa kaman samun girma wal jahi samun shugabanci wal jahi ko girma wal mali ko dukiya wa muwahatil aqran ko kuma yi wa mutane tinqahu sa'o'insa wa ta'zimin nasi lahu ko neman a girmama shi wa tasdirihi fil majalisi ko dan a sa shi a gaban majalisi a bashi ya karantar wa nahwu zalika ko ire-iren waɗannan fayastabdilul adna billazi huwa khair wanda ya haka da ilimin sa to ya anshi makaskanci ya bada mai daraja meye mai daraja girman da Allah zai bashi da alahira da daukaka ya yi watsi da wannan ya karbi girman duniya shine al'adna abu na biyu daga cikin abin da ke nuna karancin tawalu shine kasratu da'awi alfariga shine cika baki wanda babu komai a ciki empty claim sai ya dinga cewa shi kaza ne shi yayi karatu a gunsuwa ne shi ya san kaza shi ya goge a kaza yana da takarda iri kaza suwa na ma sun san da irin ilimin shi iri kaza kuma duk da awa ce fariga ce mun yi mutun da wani mun je gun wani sanata wani ma dalibi na ne duk irin waɗannan maganganu min athari adami tawadi'il alimi aw talibil ilmi kasratul da'awi al fariga yawan cika baki والتبجح بالعلم da tinqahu da karatu wattaqaddum fihi da nuna cewa shi wato ba wasa bane shi a ilimi wazdira'i ma inda al-akhirina da tozarta abin da ke gurin mutane ganin abin da ke gurin mutane ilimi ba a matsayin kamai ba wa hadha dalun ala ba'atil ilmi wannan nuni ne ala ba'atin akan rauni fil ilmi game da ilimin sa wa ballatin fil ma'rifa da kuma cewa shi ba komai bane a gidan ilimi wasazajatin fil aqli da kuma rangwame a hankalinsa wa qillatin fil adabi da karancin ladabi qala ibn rajab al-hafiz ibn rajab ya cewa wa min alamati al-ilmi annafi anna sahibahu la yadda ilma daga cikin alamar ilimi nagari mai amfani wanda zaka ci amfanin sa duniya da lahira shine mai ilimin bai cewa ina da ilimin bai fadin yana da shi wala yaftakhiru bihi ala ahadin baya alfahari ma kowa da ilimi tun da aka waye gari mutum ya ce wa kanshi shi alaramma ne kasan ilimi ya lalace amma da aka ce alaramma ce almaji amma mutum zai ce suna na hafi ni alaramma ne ko ni gwani ne ya rubuta da soshi kasan an samu an riga an sha kwana a harkar ilimi da ba an yi mummunan abin nan kwana a makaifa tun da aka waye gari mutane suna faɗan kansu cewa su sun san kaza suna tunkawa da sun san kaza to ilimi ya samu matsala wala yansibu wala yansibu ghayrahu ila al kuma wanda yake da ilimi na gaske mai amfani bai danganta wani shi mai ilimi ya ce jahili ne wani illa man khalafa sunnata wa ahla sai ya zama mutumin ya saba wa sunna da ahlus sunna to fa innahu yatakallamu fihi ghadaban lillahi to za a yi magana ta bayanin kuskure da barnan wannan mutumin don Allah ba don cin zarafinsa ba don neman guri a wajen Allah ba don a more ba, don bayanin addinin Allah ba don abu ta kanshi ai kace-kace da shi ba. saboda ka shi kanshi raddi za a yi shi ne a matsayin neman kusanci zuwa ga Allah saboda ka dole a kiyaye irin abin da Allah ya da a fara shi za a fara yace la gazaban li nafsi ba dan fushi ba wala qasadan li rif'atiha ala ahdi ko kuma dan ya nuna shi yafi wancan ko raddi ka zo sai ka kula da wannan wa qadar kibar yawm al yawm afwan hadha al murtaqa al a'waja kathirun min al muta'allimina doktor muhammad sani umar yace a wannan rayuwar da muke yi da dama daga cikin masu koyan karatu sun riga sun hau kan wannan gwadabe mai karkata sun hau kan wannan makaifa kuma sun tafi a ɗari sun riga sun gama take totar almutasaddiri na ta'alimin nasu wanda suka tunkari aikin karantar da mutane wanda suka naɗa kansu malamai ko aka naɗa su na kidina bidalika dariqal ulama'ir rabbaniyina sun karkace daga tafarkin malamai na kwarai almuttasimina bitawadu'il jam malamai na kirki waɗanda muka ji a baya da ire-iren su wanda suka siffanta da tarin tawalu wadannan wal adabir rafi da ladabi madaukaki wa hadamin nafsi da mai da kansu ƙasa ma'asi'ati ulumihim tare da fa'in ilminsu wattisa'i da'irati fununihim da sanin fannoninsu da yawa wata jirul yawma taliba ilmin lamma yahdam awwaliyatil ulumi wa mabadi'iha zaka ga a yau da muke rayuwa wani kankanin dalibi dan tsito wanda bai riga ya lam yahdan bai riga ya digestin awwaliyatil ilm abajadiyatil ilm irin su wadi'uhu samaratuhu wane ne waɗannan abubuwan na farko-farko bai gama iya su ba ya tabbajahu yana tunƙahu wa ya tamajjahu yana girman kai yana alfahari wa yamla ufamahu yana cika bakinsa bi da'awin ariba da maganganu masu faɗi ko ibnu taymiya wallahi bai isa ba in na gamu da ibnu qayyim yace sai na sa shi zufa ibn hajarin wane shi ko me irin wannan magana jama'a shi sa na ka fara da ce wallahi ko akan gaskiya wannan mutum yake sai Allah ya gwada mai iyakar shi saboda wannan ya saba wa al'adar ilimi ga baki daya wasu mutane da sun shude duk duniya ta yarda da su kai da kake kofowa daga coffee and paste na shamila wai ka ce wai in ka gamu da su inda zaka kama su inda za a hada ka da su da sai kayi musu kaza kaza to yanzu yana ina yana bayan kanta to ka kula ka kula da irin wannan zancen Muhammadu Yusuf yana ina yana kabari haka ya dinga irin wannan cika bakin ya dinga kwaso ta da fadi yanzu mutum ana ga mashi magana al-Allama Uthaymeen al-Allama Ibn Ibn Ibn Bazin ko ko Luhaidan ko Abdul Musil Abbad ko Ash-Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin ko Ahmad Shakir sai ka ji cewa hum rijalun wa nahnu rijalun ai mazaje ne suwa kana ina bakin fata tukari da kai jama'a rijalun fauka rijalin akwai mazaje saman mazaje wallahi kai ka san ko kai ne kuɗi ne a garinku akwai inda ka ga samu masu kuɗi wallahi baka saka sabaki ba ko a yaran masu kuɗi wallahi ba za a lissafa ka ba kai ko da ko a taro ne irin wanda duk aka zama iri ɗaya ko a ce taro ne irin na muzdalifa duk kalan mutane ɗaya kowa ya san matsayin shi a wajen inda za a ce kashi kamar zai ce ala gata mala a dai kyale gashi kowa dai banta ne a jikin shi ko abin da mai sunan shi kwarjalin ne a jikin shi amma kowa ya san matsayin shi za ka zama hum rijalu wa anta lasta minar rijali amsali eh kai in ana maganar mazaje kai ai yanzu mata maza ne kai babu wani mutum da ya kwana a yanzu da yake raye a ɗalibin ilimi a Najeriya nan da yake da wannan yancin da zai faɗi wannan magana babu shi wanda za a ce Uthaymeen bin Baz Albani Abdul Musul Abbad Ahmad Shakir ire-iren su wai ka bugi ne ka ce hum rijalun wa nahnu rijalun ban ce wai duk abin da suka faɗa dole ka yadda ba ba annabawa bane suna iya samun kuskure ko suna iya samun wani abu da ba su fahimta yadda kai ka fahimta ba kana iya gano wata mas'ala a ilimi da Allah bai sa sun gano ta ba amma fa suna da asbaqiya suna da mutunci suna da daraja kuma dole ka girmama su in dai da gaske ne ilimi kake bi kuma dole a san da ma za ka faɗi cewa kana ganin abu kaza da suka faɗa ba haka bane dole kai tawalu ga Allah da ya baka wannan sharafin da ka iya gano wani abu da ba su gane ba dole ka zama da haka in dai kana so ka gama lafiya a gidan ilimi ba ku za wani mala albani na mai yake cewa ba ya ce ko ya ga abakar kuma ya yi kuskure sai ya ji gaban shi na faduwa bai so ya ce kuskure sai kai kokarin ka ga cewa to ko dai ni ne da kuskuren kai ko dai ni ne malaman na boko duk ba haka muke musu ba ba sai malami ya zo aji yana ta tsaken shi yana fasa wata formula ana ganin kuskure amma sai ka je kamar to ka ni ne da kuskure sai ka ɗauka wa kanka kuskuren saboda ka da cewa yana sama da kai jama'a a ba mun karanta labarin wancan ƙari in ba azzayyat ko da ya karanta alƙur'ani a gaban halifa halifa na ba irin halifan zamanin nan bane shi ma sai da ya karatu ya hadda ya satu sannan bai halifancin da ya karanta karatun a gaban wannan halifa ya wuce ya dawo ya wuce da aka masallaci suka ce alaga ta malam wai wannan wace riwaya ce sai ce wallahi aya ce ta shan matsi ne wato kawai suka ɗauka wata riwaya ce da su ba su sani ba don wannan shine imamu duniya fil qira'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya bashi ya hukunta irin wannan abin a kansa sanu ku duka falatan sago haka haka an gama sallan nan ba wanda ya tada shi shi da kanshi yace aina ubayyu ya manzo Allah gane yace ya kana jin baka tada yace wa dai ni ya manzo Allah wace ce uwata a garin Madinan nan wato ita ba muna fahimtar yadda ake wannan tawalu ka san na sama da kai ka san na sama da kai yanzu ƴan kasuwa akwai kayan da da an kawo su sai a wannan sai sa alajuwa ne alajuwa ba haka bane kana ganin kayan ka san kawai na, na suwa ne haba jama'a wallahi jama'a abun yana yana yana bada takeici yana bada takeici koda kuskure ne wani malami yayi to akwai tsaran da ya kamata ya gyara mai kai ka san kai ba tsaran gyaran shi bane kai ba tsarin gyaran shi bane idan mutum yanzu misali kaga sirikinka ya wani abu mara kyau kana dan tanzi kaza ka je ka gyara mai sai dai ka je gulli ka ce to baba baba baba fa gaskiya yana yin wani abu da kaza wuri kaza muke ganin shi da Allah alga ta malam da Allah ame nasiha ka san bai kamata mu magane ba okay sirikinka wato yana da daraja shi saboda kana kwana da shi amma malami bai da daraja sai ka ji kawai wani dan tatsitsi malam wani dan bana sha uku kawai sai ya fito shi ma ya sa rawani ya dinga harjaji a same lasifika ya dinga kama sunan malamai iya san ran shi yana faɗan abin da ya gara ma kansu kuma tunda Najeriya ƙasa ce buɗaɗɗiya shikenan ya ci banza sai dai a lahira kawai kuma gobe sai a jira kuma waye kuma next victim ka ji takaici malam kamar ka nemi sojoji ka je ka kai mutum nan farmaki wallahi inda ka san da ya haibu amma yake cewa law kana lijation la harabtu fulana sai ka ji kamar haka dan Allah jama'a mu ji tsoron Allah mu tausaya wa kanmu mu tausaya wa kanmu ne dauka mu kanmu unnecessary haƙoƙi na, na bayin Allah shi yasa zaka mutum da yana yin wannan abun lokaci kankani sai ka ji ya, ya kamar yanda ka san an ba yara balambalan sun hura bayan minti uku biyar sun ma fasa shi an neme shi a rasa gawan shi ma ba za a gani sai ka ji mutum kawai ya saci da ran shi da lafiyar shi amma abun ya fi karfin shi ya sha ta cika mai ciki kuma zunubin da ya dauka na haƙoƙin bayan Allah nan suna musamman a wannan zamanin da social media da ta ba mutane wato audacity na kowa ya abin da ya ga dama kuma shedanci shi masu kallon abin suka fi yaɗawa. in shedanci mutum yayi shirme yayi magana banza yayi zage-zage nan da nan zata gama duniya amma abin arziki ba wanda zai ji labari Allah ya kyauta yace to zaka ga irin wannan abin suke yi da awil arida li yarfa makanahu dan makanatahu dan ya daga darajarsa wa yu'li min manzilati dan ya daga darajarsa inda atba'ihi al'amma wurin mabiyan shi jahilai wama akthara amsalahu al-yawma fi sahatina al-ilmiyyah wa da'awiyya malam daga san yace irin waɗannan fa ba abin da ya kai su yawa yanzu a zamanin da muke a cikin wannan farfajiyar ta mata da'awa babu abin da ya kai yawan irin waɗannan ɗaliban kowane gari da kowane tafarki da kowace ƙungiya akwai su ‘yan ba na iya ‘yan kanzagi ‘yan kaza ‘yan bana bakwai, bil munasaba wani mahauci ran ya gyara mu wannan Hausa, wai ya ji muna yawan cewa ‘yan bana bakwai, su fa a mahauta, na aka ce ɗan bana bakwai ƙoshashen sa kiran da ya shekara aƙalla bakwai, ba wai sabon abin nan, na ce mashi na yadda na ce, amma kuma ni linguist ne, ni ma sai na mashi dabara, na ce ana aro kalma a canza mata ma'ana a bata akasin ma'anarta. Ce kaga da kiki a larabci ne ƙoƙari kina ma a Hausa mara ƙoƙari. yawa tijara da larabci kasuwanci da hausa fitina a cikin haka dan bana bakwai a shanu ƙosashe dan bana bakwai a mutane wanda bai kushi ba kawai ne wannan waskiya waskiya ce kawai ne wanda wata hujja amma duk da faɗa kalmar sai in tuna yadda muka yi da shi cikin raha haka wai idan sa yi shekara bakwai shi ne ake ce mishi dan bana bakwai ya koshi an kiwata shi to mu kuma aka ce dan bana bakwai ana nufin wanda bai kai ko ina ba to Allah dai ya kyauta nan yace a mala'u sahata bid'awin arida sun cika farfajiyar ilimi da surutu da kamfen makansu wa akhbarin da labarai la azimmata laha wala hudum ba ta da amawali ba ta da linzami wato labarai ne kawai ga sanan nada da na yanzu labarin falalarsu da labarin abin da aka yi da su wa asaqira gariba da legend labaran da da na yanzu masu ban mamaki yahkunaha hinan li'akha kullun aikin su kenan ba da labari listi ila'i ala awaqitil amma dan su mallake tunanin jahirai walisi wa bi ala mashairi dan su mallake shu'urin jahilai ka ka irgo wannan kaida duk wanda zai zauna da kai a majalisin karatu a zauna awa daya minti 30 awa daya da rabi ba aya ba hadisi ba maganan malamai sai dai labari da tarihi ka dena bata kanka lokaci aka wannan da ilimi kake nema ka dena bata kanka lokaci kawai wannan qasun ne qasun ne labari kawai ya iya wani wallahi in banda hudu fitul haja ba zai kara ambatan Allah a cikin sun sai dai an gaya mai an bugu mai waya wani lokaci da suka je kaza zamanin yaƙi da aka yi auri kaza zamanin yunwa zamanin obasanjo da abin da dinga faɗa kenan wata mata ya bari ne labari wata mata da ta fara zuwa karatun da su malam basir da suke yi sai ta dinga zuwa to kwana biyu ta gamu da wata ɗaliba cikin ta tambaye ta ce ya ba ki zuwa ita ce wallahi ai karatun nasu ne daga an je sai dai aya sai dai hadisi su ba sa yin irin na wana dan dinga yin labarai da zaka ji kamar da kai ake su sai dai aya sai dai hadisi sai nace to alhamdulillah aka wala nace alhamdulillah ashe muna kan ta gwadabe mai kyau eh ta laluba duk masu karantawa a makarantar nan ta matan nan da ake asubar lahadi ba wani mai bada labari kowa ya shigo aya hadisi Allah ya ce annabi ya ce ita kuma ba abin take ta ji ba kenan ta faɗi sunan malami ta ta fi san irin na malam wani wanda ra'ayi ta nishadi za ka dinga jin kamar da kai ake ana koya maka kissa da yadda za ka mallake miji to kaji malam masar sai ku sa Allah kuke ci ta ce kun dame su da aya da hadisi to duk wanda ba zai koya maka aya da hadisi ba da sunan zai yi tafsiri da sunan zai yi hadisi da sunan zai yi fiqhu zai yi wa'azi ko wallahi ka tashi ka bashi waje mun karanta anan tarihin da Imam Malik aka bayar game da Imam Malik ko da mutanen da suka zo daga Andalus suka ga yadda ake a Madina zamu zo mu ji irin shagaban insha Allah malam ya ci gaba da cewa yace rubbama ifta'alu akhbaran wani lokaci suna kirkira ifti'al shine su kirkiri labari waɗanda suke labaran ba su taɓa faruwa ba alhadafu minha talmi'u anfusihim wa idfa'ul makanati ila janabihim manufan labarin kawai su ƙara wa kansu girma su ƙara wa kansu ƙyalli da haske warraf'a min warraf'u min aqdarihim inda al'amma dan su girma kansu abun talakawa da jahilai rubama khadu fi fununil ilmi lam ya'rifu abajadiyatiha wani lokaci ma sai su kutsa cikin harkar da basu san abc dinta ba fadlan an da qa'iqiha balantana kuma x and y dinta sai ka ji mutum mutumin da an san shi iya karatun zaure yayi zuwa muktasar sai ka je yana magana akan yana fashin baki akan wata sabuwar doka da aka yi majalisar dokoki ka je yana magana akan yakin rakin Rasha da da Mesu na daya da Ukraine ko ka je yana magana akan wargajewar Sudan ko yana magana akan corona ko ya dauko wani zance akan takhrijin wani hadisi wanda dara kudani ma haka ya kyale shi haba jama'a wani irin bala'i ne wannan muke muke a ciki kaji lahu min kulli waqi'atin kalamu duk muna ce mashi sanda muke yara muka samu mutum mai yara kamar ce mashi dan uwa ne uwanin wata proverbial mata ce wadda aka ce kowane zance duk in aka kawo zance wani ta ce aiko ni ma wani lokaci an yi rabu kaza to har sai da mutane suna zolayarta sai kawai ana zaune sai a ce ka a shekarun jiya wallahi muna fita na muka ga maciji ce wallahi ni ma fa na ga irin maciji na ɗazu da safe to shine sai ta haifa ɗa sai ya koyi duk irin wannan ɗabi'ar tata to aka same ka kana da wannan halayen sai a ce dan uwa ne wato wanda duk abin da aka faɗa yana da irin labarin akwai malamai dan uwa ne da yawa a cikin mutane malam dan uwa ne mai shaggen surutu Allah ya kyauta sai yake cewa fatasma'u minhum sai ka diga diga daga bakin su ajaiba wa garaiba ababan mamaki da labaran da ba a saba ji ba bismil ilmi wad din wai da sunan ilimi da sunan addini a karan banza su ɗauki zunubi su yi ƙarya in ma da gaske ne sun ji ko an buga musu waya ko an gaya musu ko an kawo musu ƙara annabi da ya ce kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a sannan yawan yawan masu kawo muku wannan labaran suna kawo muku ne a matsayin sirri da suke sirranta maka da malami da lauya da ɗan sanda da alƙali da likita duk waɗannan abokan sirrin mutane ne za su baka za su yi confiding in you ko malamin makarantar boko ne kai malamin fan masa yara suna sirra maka suna ta maka labaransu ba daidai bane ka je kai ta faɗa ka je da ka zauna da matarka kawai ta baka kunu ka ji daɗi ka ci gaba da gaya mata ai yau monita ta ce kaza ina yare nan ta taɓa cewa kaza ai wannan kaga da kagan su suka wuce sun ce kaza to haka zaka ji malami ya ce an bugo min waya wani ma sai ya faɗa ya ce ranar talata da la'asar ina hotel a Kano aka bugo min waya daga Iko aka ce kaza haba jama'a wannan duk ba ilimi bane wannan labaran ba su da wani amfani ba su da wata fa'ida kuma yana yin su da sunan wai ilimi yake karantawa addini yake karantawa kaga ya dauki zinubi ya tuna mutane asiri ya ci amana asirin da suka bashi yayi ƙarya sannan kuma ya ba 'yan TikTok dama dirin wannan zancen shi suke yanka secretin content an ce kudi suke samu da shi ko duk wanda kaga irin katin shi yana yawa ka a TikTok don ka bibiya irin wannan na rantsi da Allah hatta mala albani namu da katin shi yake yawa a TikTok masu sakawa ba dan ilimi suke sakawa ba da neman kudin suke yi da abin da ya dace da son zuciyarsu galibi za ka ga kowa ya yanki iya san rashi ne kamar yadda faɗa kwanaki mala albani bai halasta wa kowa yin wannan ba musamman masu tada jijiyar wuya akan an ce za a editin karatun shi wannan abin ya fi editin matsala wannan yankan minti uku minti hudu minti tara shi bai halasta wa kowa yin haka ba in kana yi ka sani oho in ka gama da shi a gaban Allah kwasa yin da ku amma dai shi ya ce bai yarda kowa ya yanke ba amma yanzu kaga shine abin da yafi komai farin jini a cikin mutane yankan karatun mutane to da yankan karatun yan yan yan yan yan labari labarin yan labari ai ta baza shi dan kawai masu kallo su ta kalla a sa a TikTok a sa a Instagram a sa a status a sa a WhatsApp da waye waye shikenan su kuma can ai ta cike musu kuradan su kai kuma ai ta take maka zinubanka kai da kake surutan da sunan malanta Allah ya kyauta Allah ka samu karfin zukatunmu malam yace labisu musuhal ilmi sun sanya musuh jam'un miskin ne shine kaman alkabba haka ko ko ko coat riga da ake sakawa a sama sun fatamassalu shakhsiyatal ulama da suka saka riga irin ta malamai sai suna yin kama kama ƴan drama malamai sun shiga drama da sunan malanta wa hum ba'iduna kullal bu'di an hadil ulama'i amma sun yi nisa daga shirya malamai arrabaniya na kwarai fi ilmihim a wajen ilimin wa adabihim da ladabin malamai wa samtihim da kame bakin malamai wa bida'atuhum fil ilmi qalilatun muzda kuma daman abinda suke da shi na kayan ilimi dan kadan ne bai kai kawo ba misalin su da wuce misalin director da zai hada film na drama sai ya samu ne ce to kala kafto a malami ya kace ko a samu shirgan malami a samu shigemun malami a ce ya dinga tafiya irin ta malamai watakila a ce ya rike carbi ko a biyo shi da littattafai amma da ya yi magana ‘yan kallo jahilai masu ba malami ba ne ba haka ba ne za ce sunan shi malam wane ko alarma wane ko shehi wane a cikin dramas ya fito da sunan malami amma da ya magana kowa ya san ba malami ba ne to shi ne misalin su misalin waɗannan mutane ke ya ce wasu da tuhun bil ulama'i munfasila sannan kuma sun riga sun raba rana da malamai sun raba gari da malamai wa ansabuhum ila kutubil usuli wal furu'i munqati'a dama ko ba su dangantaka da littafai ba sa zama a gaban malamai ba sa bincike a cikin littafai na ilimi wa ma hadha tajidu wahida minhum bila haya'in min Allah wa minan nasi ma za ka samu wani a cikin su bai jin kunya Allah bai jin kunyan mutane yadda yi hifza usulil kitabi kutubis sitta sunna sanadan wa matan zai ce ya haddace littafai shida bukhari muslim abu dawud abu karshe ya haddace su da isnadojin su da mataninsu bal wa raqaman ahyana wani lokaci ma hadda lamba hadisi zai ce ya sani ma adami jadwa zalika kada cewa ko hadda lamba ba ta wani ƙarin ilimi hadda lamba ba ƙarin ilimi bane walam walau yuhaqaqu ma'ahu da za a tsaya ayi mishi ayi mishi investigation ayi mu ayi ta haƙiƙi akan sa ayi mishi tambaya ayi interrogating din sa wa yutalabu bi istihdari hadithin wahidin a ce to karanta mana hadisi guda ɗaya daga haddaka lam yastati istidara matnihi fadlan an isnadi bai iya kawo shi yadda yake matanin ko isnadi walakin lamma wajada maidanar rahaban amma da ya samu fili farfajiya mai fa'i khaliya inda babu kowa wasa talgauga tsakankanin wawaye wal awwam da jahilai atlaqa zimama jawadi sai sakin madokin salin zami warakaba ya fara sukuwa bi khairihi da dawakansa warijili da kafarsa la ya tahaddahu ahadu bab mai iyatta da shi yakshifa sau'atu balan sana'a tura asirinsa wa yakuffahu bi hujjatin ne wannan gyara shi ma akwai ba bi jihatin bi hujjatin tuskinu sai yayi tamassul yace khalalakin jawu fa bibi wasfiri wa naqiri ma shi ite an tunakiri wannan ana tamathuli koyaushe da wannan baiti asali a rabin wani baiti ne da farkon wani baiti yadda magana take ya laki min qunairatin bi ma'mari ya laki min qumairatin bi ma'mari khalalakir jawwi fabidi wasfiri sai yake cewa wa naqiri ma shi ite an tunakiri qadra fa'al qadru fi al fakhu fama za tanzuri baitoci ne guda biyu na jahiliya ana danganta su ga ɗaya daga cikin mutane guda biyu ko dai zuwa ga kulayl ibn rabi'a wasu kuma suna danganta su zuwa ga tarfat ibn al-abd a cikin kissa kamar da ke cikin kitabul amsal cewa kulayl ibn rabi'a ne ya shiga wata cikin gonakinsa sai ya ga wata hasbiya ita ce kunaira kanara hasbiya kunaira abin nan ɗinsa ne tasgirinsa ne sai ya ganta tana yin tana saka kwai a wani a wani wuri da ta ganshi sai ta kuga da gudu ta tashi sai zo ya gyara mata wurin ya gyara mata ya gyara mata sai ya koma gefe yana ce mata ya laki min ƙunairatin bi ma'amari ya ke wannan ya ƙanƙanuwar wato a hasbiya a wannan gonan mai suna ma'amar ya ce halalakin jau na gyara miki ko'ina fabibi zo ki saka ƙwai wasfiri zo ki yi kuka irin wannan kukan da suke nasu mai daɗin nan wa naƙiri ki yi cara da muryarki ma shi ita an tunaƙiri haka yake a nuska ku? yauwa ya ce ƙadru fi alfahu an cire tarkon da kike tsammani fama za tanzuri da kike yara sun saka tarko don su kama ta sai cire tarkon to ana danganta wannan waƙar gare shi ana kuma dangantawa ga ƙarfat bin al'abd sai kuma ya zo a cikin shahararriyar ƙissar kashe husaini ɗan aliyu radiyallahu anhu wannan ka kuma za ka ganta a cikin littafin sayar alamin nubala ma ya kawo da tarihin islam da inda ka ga wannan kisa inda an kawo ta mabsuta za ka gani cewa lokacin da husaini zai bar makka da sayidina abdullahi dan umar ya raka shi dinnan yana ce mai karka tafi ka dawo karka tafi yace sai ya tafi to bayan ya raka shi yana dawowa sai ya ga abdullahi dan zubair shine sai ya dafa shi yana faɗin wannan waka yake ta kalalakil jawu fabidi wasfiri ce to yanzu kowa yanzu fa wuri ya samu dama ka kosa yaban maka garin nan da shi kuke rigimar siyasa yanzu ai sai kai abinda ka ga dama a maka ya tafi yaban maka garin yana mushi kamar a habaici da da zancan to shine shi ma za ka ga malamai suna yawan kawo wannan zancan a irin nan suna kawo shi dan nuna cewa ga wani wanda bai isa ba bai kai ya kawo ba amma ya samu yanayi inda babu malamai ya yayi abin da ya ga dama irin da zirke dan Muhammad ya dinga yi ne ko me sunan shi ko himma dai dan shehu ne ko ya je wani gari babu wani babu malamai ya dinga kanta musu mu da hammatan turan da malami ya zo kuma aka samu matsala wa min shi'r abi ali al-husayn ibn sa'd al-amidi al-imam al-amidi mai littafin nan na usul fiqh me sunan shi ma ha al-maima sun tafi shi akwai tafi mashhur na usul fiqh na amidi ku tuno shi na manta sunan shi shine yake faɗa yana cewa tasaddara lit-tadrisi kullu muhawwisi بليد تسمى بالفقيه المدرس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاء في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلها وحتى سامها كل مفلس wannan bai tukan galibin mu a bakin malaba ne muka fara jin su ba musamman inda suke a karatu muka fara jin yana yawan tamasuri da su su ma wannan malami ne suke yawan faɗan wannan zancen don irin wannan yanayin amidi yake cewa tasaddara littadrisi kullu muhawwis duk wani birkitacce muhawwis shine wanda yake wani bugi bagiro wani wanda bai san abin da yake ba mai rudaddiya kwakwalwa alhawas balidin wanda bai da ilimi ilimi baya haduwa da balidanci eh wa man ra'a min nafsihi balada da ya ce falyasriful waqta ila al-ibada duk wanda ya ga cewa kwakwalwar shi ba ta da basira to ya juya hankalin shi zuwa azumi sallar dare istighfari ya samu kuɗi ya je umara ya zama masallaci ya tayi amma ilimi ba nashi bane falyasriful waqta ila al-ibada da duk wani abu da zai amfane shi to sai ga mutum balidi wanda ba shi da kan gado bai da fasahan magana ka rasa me yake so ya ce amma ya kama harkar karatu tasamma bil faqihil mudarris ana ce mishi alga tamala ana ce mishi shehi yana ci gaba da karantawa sai ya ce fa hukka li ahli al ilmi an yatamathalu bi baitin qadim saboda ya dace malamai su dinga yin kwatance da wani baitin waka da dadde sha'a fi kulli majlisi wanda an saba fadan shi a ko ina shine mene laqad hazulat haqiqa akuyar tarani hatta bada min huzaliha kulaha saboda tsabar ramata har kodata ta fito wa hatta samaha kullu muflisi kuma duk wani talaka ma yana ganin damar cewa ya taya ta zai iya siyarta wato karatu ya riga yayi zama abin banza kowa ma yana ganin yana mai gani gani wa fi tarihil islami namadij min haula'i allazina labisu libasal ilmi wad dini wa uquluhum khawa kai mutane da yawa a tarihin musulunci wanda suka sa rigan malamai alhalin empty ne kwakwalansu kaman goggen cassette waqad fadahatukum siratuhum siruhum kuma Allah ya tona asirin su wa kashafa Allahu an auratim Allah ya musu tambur wata rana wa min haula'i daga cikin su zamu ji daga cikin su insha Allah a darasi na gaba wanda zai zo amma sai goban Allah ya kai mu sallallahu alaihi wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum warahmatullahi